نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na litinin daren talata sha hudu da watan sha'ban hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da shidda da wata na uku watan Maris miladiya 2020 da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin adda'u wad-dawa wanda wasu ke kira da al-jawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi wallafar abu abdullah muhammad bin abi bakar bin ayyub al-ma'ruf ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallaci mai tarin albarka na al-furqan a cikin wannan halka ta ta takwas halka ta takwas wanda kuma za mu tashi na darasi na takwas ne da ikon Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya zai mana jagora duniya da alkiyama mun kwana akan ƙarshen fasali da malam yayi bayani akan abin da ya shafi watan addu'a da kuma kunci asma'ullahi al'azam ko ismullahi al'azam wanda yau za mu tashi akan fasali na gaba malam ce faslun وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه وتعالى إجابة دعوته شكرا لحسنته أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك وأجيب دعوته malik ya cewa wa kathiran ma tajidu ad'iyatan da'a biha qaum so diyawa zaka samu addu'a da mutane za su roki Allah subhanahu wataala da ita fastujiba lahum sai Allah ya karba musu wannan addu'a so da yawa wasu mutane suna roƙon Allah da addu'a kuma sai Allah subhanahu wataala ya karba musu wannan wannan addu'a wa yakunu qad uqtirna bid-du'a idaratu sahibihi sai kasance an gwamaya an hada wannan addu'ar da kuma larurar ma'abuci wannan wannan addu'ar da larurar da shi wanda yake addu'ar ya roki Allah sai Allah ya hada ko sai aka hada addu'arsa da larurarsa dubi duba da larurar da ya roki Allah subhanahu wataala wa iqbalihi ala Allah da kuma fuskantarsa zuwa ga Allah subhanahu wataala ya mai da al'amarinsa baki ɗaya ga Allah maɗaukakin sarki, au hasnatun taƙaddamat minhu ko kuma ya gabatar da wani aiki kyakkyawa sai ya tawassali da wannan aikin da ya aikata domin ya Allah ya karɓa masa watan addu'ar da ya gabatar. Domin wannan sunna ce ta annabawa da magabata cewa suna biye wa addu'a ne da aiki nagartacce idan suka yi. Misali ka ɗauki annabin Allah annabi Ibrahim. lokacin da ya wa iz yarfa ibrahimul qawaid min albayt ko haka Allah ya faɗa sai gashi annabin Allah yana addu'a bayan sun daga wannan foundation kin ginin sai gashi yana addu'a wasu tari annabawan Allah idan suka aikata aiki na alkhairi suna roƙon Allah subhanahu wataala sai su yi tawassali da wannan wannan abun to malike cewa ja'ala Allah subhanahu wataala ijabata da'watihi shukran li hasnatihi sai Allah ya sai ya karɓin addu'a sa kamar godiya ne da kyakkyawan da ya aikata kamar Allah subhanahu wataala ya yabi abun da ya ya aikata ne ma'ana idan mutum ya yi aiki na kirki aikin kwarai aikin nagarta aikin da Allah yake so sai ya nemi tawassiye tawassali da wannan aiki gun biya masa bukatarsa to sai Allah ya karbi addu'a to kamar ana son a nuna maka cewa aikin da ka aikata Allah ya yabi wannan aikin ne idan mutum yayi addu'a ai bayan yayi wa nagartaccen aiki sai Allah ya karbi ya karbi roƙonsa to wannan alama ce ta cewa aikin da shi ya aikata waton Allah ya yabi abun misali kai ne kai azumin litinin ko kuma alhamis kana da wata bukata a wajen Allah subhanahu wataala bayan kai ka bude baki sai kai tawassali da wannan azumin da kai sai ka roki Allah wata bukata taka sai kuma Allah ya karba maka ya biya maka wannan bukata to ana son a nuna maka cewa wannan azumin da kai Allah ya yabe sa ne wannan shine abin da malam yake so ya nuna mana ina fatar mun fahimta kamar da aka kawo kissar wa'ancan mutane guda uku wa'anda suka shiga cikin dutse eh suka cikin kogo dutse ya rihe da su suka roki Allah da ayyukan da suka aikata nagartatu kaga Allah ya yabi aikin da suka aikata ne da kai ni da ke dan uwa da ke yar uwa a duk lokacin da kai aikin alkhairi ka roki Allah bayansa kai tawassuli da shi Allah ya karba maka to Allah subhanahu wataala ya yaba wannan aikin naka ne ina fatar mun fahimta aw sadafa waqta ijabati ko kuma wannan aiki wannan addu'ar ta dace da lokacin da ake karban addu'a mun yi bayanin lokacin da ake ake karban addu'a idan addu'ar mutum ta dace da lokacin da ake karban addu'a to sai Allah subhanahu wataala ya karba masa wannan wannan addu'a wa nahwi zalika da makamancin da makamancin wannan na mutun ya bi adab la dubban yin addu'a da kiyaye su kafin yin addu'ar kin fa ujibat da'awatuhu sai aka karbi watan kiransa a roƙon da yayi sai Allah ya karba to fa yuzannu zal anan ne fa wanda yake zato sai ya zai tsammanin cewa anna sirra fi zalika addu'a wai sirri a cikin lafazin wancan addu'a ne da aka yi amfani idan mutun yayi addu'a sai Allah ya karba masa to so tari akwai wanda yake zaton cewa Allah ya karbi addu'ar wanda ya roke su ne ta dalilin yayi amfani da wasu kalamai ina fata mun fahimta fa ya'khudhu fa ya'khudhu mujarradan an tilka al-umur lati qaranatuhu min zalika ad-da'i sai ya karba ya karba mujarradan yana mai tirato an tilka al-umur game da wa'ancan ababe allati qaranatuhu min zalika ad-da'i wanda aka hada su daga wancan wanda yayi addu'a ma'ana a lokacin da mutun yayi addu'a addu'a sa ta ci karo da lokacin da ake karban addu'a ko kuma ya gabatar da wani aiki nagartacce yayi tawassuli da wannan aikin to shi wanda yake tsammanin cewa idan aka yi addu'a lafazin addu'ar shi kadai ne ke sanya Allah ya karbi addu'ar to sai ya zaton wannan abun ba tare da ya lura ba cewa ashe addu'a akwai ladabi da ake da bukata aini a kiyaye a wajen addu'a sannan kuma akwai lokutan da ake roƙon Allah subhanahu wataala kuma ƙararawa da ƙaro akwai irin alfaz lafuzan da ake ake roƙon Allah subhanahu wataala da wa'annan abun wa hadha kama wa hadha kama idza ista'mala rajulun dawa'an malace misalin wannan kamar mutum ne wanda yake da yake da rashin yake fama da rashin lafiya ista'mala dawa'an sai amfani da wani magani nafi'an fil waqti alladhi yanbaghi ala alwajhi alladhi yanbaghi wannan maganin sai amfani wanda yake mai amfani ne a cikin lokacin da ya kamata kuma sigar ta kamata misali daga cikin magani misali a ce magani kaza misali mu daki mu daki abin da ya shafi irin misali antibiotic wannan sai mutun ya ji mu yana cikin ago kuma ibi yana kashe ciyo sai mutun ya sha magani a irin lokacin da ya kamata a ce mai shan magani ya sha sai kuma Allah ya dage ciwon da yake fama da shi kaga shan maganin sila ce sababu ne na samun warakar amma ba shi bane hakikanin warakar ko mun fahimta wanda zamu zo mu ga cewa yarda da cewa shan magani shine waraka to kamar mutun yana inkarin tauhidin sa ne wato yana shirka a cikin tauhidi kamar da malumai malumai suka faɗa to malai ce fantaba bihi sai wannan magani yayi amfani da shi ka bi ka'ida ta likita aka ce ka sha bayan ka karya da safe sai kuma ka tashi ka sha da safe bayan ka karya ka bi ka'ida kenan ko to sai kuma cinyan yayi sauki akan ka to wanda yake zato fa yazunnu ghayruhu an istimal hadha ad-dawa bi mujarradihi kafin fi husul al-matlub wanda bai fahimci abun ba baya da tunani karatu da kuma hankali na addini sai tsammanin cewa shan magani shine yake kawo warakar na fata ku fahimta shi wanda yake tunani wanda bai fahimci aqida ba domin wannan babi da nami ta tauhidi saboda mas'ala ce ta at-tawakkul da kuma al-akhdh bil asbab wanda karatu ne cikin tauhidi to shi wanda bai fahimci abun ba sai tsammanin shan maganin shine zai sanya ya waraka alhali kuma akwai wanda shike da irin ciyon sa saboda bai bi ka'idodin da ake shan magani ba sai ya sha kun ba zai warke ba ko kun fahimta wannan tana kama da yawa so da wani maganin zaka shaye maka amfani a jiki dalili ya dace da yanayin da zai amfani a jikinka sannan kuma ka shashi a lokacin da ya kamata sannan kuma ka fiki maganin da ya dace ka sha ne idan ya saba ya zama to misali ala sabilil misali mutum ne ke fama da ciwon kai sai ya sha maganin ciwon ciki sai zai masa amfani na mutum ne ke fama da ciwon kai sai ya sha maganin ciwon ciki kaga bai dauki hanyar samun warakar ciyon ciyon kai ba haka ita ma addu'a to dole sai ka bi hanyar samun waraka karban wannan addu'ar shine ka kiyaye ababin da muka ambata a baya malace wa hadha mawdi'un yaghlit fihi kathiru minan nas kana ghalitan wannan yayi yayi kuskure kuskure ne kuma mafi yayin mutane suna kuskure a cikin wannan bangaren cewa yin amfani da addu'a misalin mun karanto ismullahi al-azam sai mutum yayi addu'a to kake tsammanin cewa a'a mujarradin dan ka faɗi wannan kalmatakin kadai zai sanya Allah ya karbi addu'arka akwai abun da ya kamata ka ƙara da shi aka ce in ka da kyawu ka ƙara da mi da wanka akwai adab la dubban da ya kamata mutum yayi kafin yayi addu'a ya zamanto addu'an nan ba a baki ba kadai har a zuci kana yin ta sannan kuma kai kana da arwalla kai bi Allah subhanahu wataala kai wa manzon Allah salati in son samu kan aikata wani aiki nagartacce kaga irin wannan kuma sai ka zo da bukata ka kuma kana me lallashin Allah subhanahu wataala domin shi Allah ba ya masa tilas to irin wannan sai Allah ya karbi addu'arka amma kawai amfani da lafazin addu'ar kadai to baya sanya Allah subhanahu wataala ya biya mutum bukata ina batar mun fahimta malace wa min hadha annahu qad yattafiqu du'a'uhu bidirari inda qabri fayujab wani lokaci ake iya samun mutum da yake cikin damuwa sai yayi addu'a a wajen wani kabari to kuma sai Allah ya dibi halin da yake ciki cewa gashi yana cikin damuwa shine al-muttar wanda ke cikin halin haulai to kuma sai ya dace addu'ar da ya roki Allah subhanahu wataala da ita sai Allah ya karba amma kuma a wajen wani kabari kusan yin addu'a a kabari kuskure ne kuma haramun ne shirka ne kazo wajen kabarin duk girman mai girma duk rawanin mai rawani haramun ne ka je a kabarinsa ka roki Allah bukata haramun ne har annabin Allah ba a yarda ba ka zo a kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai addu'a ba a yarda ba ma'ana ka zo da wata bukatar ka domin manzon Allah ba ya biyan bukatun mutane ubangijin annabi shi ke biyan bukatu shi sanya galiban yanzu in ka dauka misalin arauba so so tari ma yanzu take kai ana liƙewa ma saboda shirkan yayi yawa kaga wani yazo da wasu da wasu kalmomin sa da shirka yana fada a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wani takanas ta gare su zai tashi daga gare su zawa abarin wani malami yaje yana roƙe ga yawai wai duka gare su ba za a karbi addu'a sa ba sai ya je wajen wannan kabari to kun fahimta to wannan kuskure ne daga yin addu'a a wajen kabari ka roƙi kabarin wani haramun ne shirka ne daga cikin shirka domin shi kan ne baya yi wa kansa wani amfani balantana kai ya maka wani wani amfani wallahi akwai wasu kaburan da har kuɗi ake sanyawa saboda ka shiga kai ziyara kai addu'a a wannan kabari wannan haramun ne to malai yake cewa fayadhunnul jahil sai jahili yayi tsammani anna sirrul qabr yazo yayi addu'a wajen kabarin an karba to wanda yake jahili sakare sai ya tsammanin cewa sirrin wajen kabarin ne ko kuma ta tsayuwar shi a wajen kabarin wane shine silar karban addu'arsa to wannan wanda zai yi wannan tunanin miye sunan shi a musulunci na'am jahili kusan shi jahili ma shi aljalu ma anwa jahilci ma nau'i nau'i ne ko akwai jahilci bai dan dama dama eh akwai akwai jahilci akwai wanda shi ba jahili bane gafili ne rabkana ya san abu amma ya rabkana kansa to sai a tunatar da shi akwai kuma wanda ya manta ne sai a falkar da shi sai a tuna masa abin da ya manka wancan wanda ya gafala sai a falkar da shi akan abin da akan abin da ya abin nan sannan kuma akwai wanda shi bai ma sani ba to shi sai a karantar da shi to me me wuyar al'amari shine wanda shi shi bai sani ba kuma bai san bai sani ba kuma shina jiran wanda ya sani ya faɗa ya ƙaryata shi ko kun banza shi bai sani ba kuma bai yarba cewa shi bai sani ba kuma yana jiran wanda ya sani ya faɗa ya ƙareta shi to wannan shi ake ce ma jahilun murakkabun wannan jahilun murakkabun kenan kuma su suka fi yawa cikin cikin al'umma shi yasa kake wasa da tafiya karatu har annabin Allah ya mutu wallahi yana zuwa makaranta baka bane mala'ika jibril yake zawa su karatu da shi Allah ya datar da mu to malike cewa walam ya'lamu anna sirra lil idrar bai san cewa sirrin da yasa Allah ya kada addu'ar ba shine ya shiga cikin wani hali kasancewa cikin damuwa damuwar ce ta sanya Allah ya karbi addu'ar ba wai kabarin ba domin shi Allah shine wanda yake karbar wanda yake cikin damuwa mun gayi cewa na daga cikin awqatul ijaba shine mutun ya roki Allah lokacin da yake cikin damuwa a duk lokacin da ka shiga cikin damuwa to Allah subhanahu wataala yana jin dadin roƙe sa har ma hadisi na annabi sauke cewa idza aznaba abdan idan bawa yayi idza aznaba abdun idan bawa yayi zunubi sannan yace Allahumma inni amiltu dhanban faghfir li ya Allah ni kan nayi zunubi Allah ka gafarta min sai Allah yayi mala'iku shela yace alima abdi anna lahu rabban yaghfir lah bawa na ya san cewa akwai ubangiji yana da ubangijin da yake gafarta masa sai ce faqad zafartu li abdi na zafata wa bawana haka wanda yake cikin damuwa daga shiga damuwa baka nemi agajin kowa ba sai na Allah to sai Allah ya faɗa wa mala'iku cewa bawana ya san cewa akwai wanda yake kuran ya damuwa to sai kawo damuwarsa a wajen mu mu kuma ba ma mai da damuwa ko kuma yasa to kasancewar ya kuke Allah cikin cikin damuwar sai Allah ya amsa masa addu'arsa shi yasa Allah ce amma yujibul mutarra idza da'ahu a duk lokacin da mai damuwa ya roki Allah to Allah subhanahu wataala yana yana yana karba masa wa sadaqan allaja ila Allah kuma ya gaskanta watan komawa alluju kenan komawa Allah subhanahu wataala ya rarrashi Allah ya mai da zuciyar gaba ne cewa Allah ya isa ya biya masa asa akwai wanda yana kunkuntan cewa iska Allah zai karba to irin wannan ba za a karba masa ba wanda yake ezite yana yana shakku a cikin addu'arsa wataƙila ai wataƙila ba a ba za a yi masa ba to wannan so ake ka roki Allah ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna da tabbacin Allah zai karba muku amma mutum yana roƙo so wataƙila dai gashi dai wataƙila karba wataƙila dai kar ba a karbawa to irin wannan mutum ya dauko hanyar ba za a karba masa ba ka roki Allah cewa addu'a ka Allah ya karba ana son bawon Allah duk lokacin da za ka yi addu'a zuciyarka ta gamsu ta cika da yaƙini ɗari bisa ɗari cewa abinda ka roƙa Allah ya baka ku kuma yata ko da baka same shi a wannan lokacin ba shi Allah ya san abin da ya maka Allah subhanahu wataala ya datar da mu malace fa idza hasala zalika idan wannan ya abuku fi baitin min buyutillahi kana afdal musamman ma mutun ya roki Allah gashi cikin damuwa kuma ya dace da lokacin da ake karɓan addu'a zuciyarsa da kuma gangan jikinsa gaba ɗaya suna cike da yaƙinin Allah zai karba kuma sai hakan ta faru daga ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wata'ala to kana afdal wannan shine mafifici ma mutun yayin addu'a wa ahabbu ila Allah kuma shine mafi soyuwa ga Allah subhanahu wata'ala ka roki Allah a ina a masallaci a ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wataala an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ina ne Allah ya fi so annabi ke cewa al inda Allah ya fi so wuraren da Allah ya fi kauna ba inda ya kai masallaci ko kun baita duk cikin duniya baki daya ba wani guri mai kima da daraja da Allah yake kauna kamar me kamar masallaci shi yasa Allah ya ce inna ma ya'muru masajidallah man amana billah masu imani su ne ke raye masallacin ne ko kun ga wannan karatun na daga cikin raye masallaci wai ya ga ce raye masallaci ba a zo a sanya a kawace gidan shi ba shine a raye masallaci a'a a zo a yi ibada a ciki abota wa Allah a ciki shine raye masallaci jama'a ko mun fahimta to da haka Allah subhanahu wataala yana son masallacin ne wa a wannan gidajen na Allah subhanahu wataala to in kai addu'a kaga ka dace Allah subhanahu wataala ya samu wani lafiya Allah nuna maka cewa yin addu'a a masallaci to a wani lokaci kenan a lokacin da kake cikin sallah kuma eh a lokacin da kake cikin sallah domin duk cikin aiki ba aikin da Allah ya kauna kamar sallah babu to kuma sai ka zo ka roki Allah a ciki kuma musamman ma a sai ka je sujuda ka dora goshi da ƙasa kafi kowa kusa da Allah subhanahu wataala to anan sai ka baje bukatunka da Allah eh sai mutun ya baje iya bukatunsa kuma in zaka roƙa fa ka bar roƙon dan kadan domin Allah ghaniyun ne fa eh Allah baya jin tsoron talauci shi Allah abin da ke wajen sana arziki yawa ne saka in zaka roƙa ka roƙi diyawa jama'a mun fahimta eh in zaka roƙan Allah to ka roƙi abu diyawa yasa annabi ya ce in zaka roƙan Allah aljanna ku roki Allah ya baku firdausi dan ta hi girma to in zaka roki Allah al'amari na rayuwa to ka roki Allah abu mai girma eh kakka zo ka tsaya kana dan roƙan dan kadan ni a ka roka Allah mai girma in duk za a tara mu kowa a bashi bukata ce kowa ya zambe biliyoniya to abin da ke wajen Allah ba zai rage ba eh kashe sa ai Allah subhanahu wataala akwai hikima cikin al'amarin sa kuma wallahi fabtahu indallahi rizqa eh ku nemi arziki wajen Allah subhanahu wataala wallahi ba wanda ya isa ya arzuta ka bayan Allah babu shi babu ka roki ka nemi arzikin ka wajen wa wajen Allah subhanahu wataala to malike cewa idan hakan ta faru a masallaci daga cikin dakunan Allah subhanahu wataala to Allah ya fi kauna daga masallaci daga cikin dakunan Allah subhanahu wataala eh masallaci abu ne mai girma abu ne wanda shigowa cikin shi kawai ka zo ka zauna rana za ka maka ya tabbata a hadisin annabi Muhammad idan mutum ya shigo a masallaci da niyyar sallah sai ka zauna kana jiran sallah ana rubuta maka ladar kana yin sallah ne kuma Allah zai turo mala'iku na musamman suna maka addu'a duk bukatunka na alkhairi za su dinga ya Allah sai an kira sunanka fa ga wani dan wani ya Allah yana zaune ya Allah ka san abin da yake da bukata na alkhairi Allah ka basa ya Allah ga makiya sun sa shi gaba Allah kai ke kariya kare ka tafi ta kowa Allah ka kare shi kaga ko baka yi ba an kare maka to yanzu fa zama cikin masallaci mutane kamar masu yan Kano ma ba ma da hakuri zama cikin masallaci musamman ma yan kasuwa kai musamman yan kasuwa ba sa da hakurin zama cikin masallaci ana karewa tut kamar ana tutsa mutane eh amma abinda zai baka mamaki sai an zo taron siyasa sai ake sha bi ba a damuwa eh wannan ma ya cika dogon karatu ma wallahi abin mamaki yake masa Allah ya samu wani lafiya malati faslun والعدئيه والتعوذات بمنزله السلاح مالك cewa kaga addu'o'i da kuma at-ta'awuzat neman tsari shine at-ta'awuzat neman tsari kaga zuma baka neman tsarin Allah subhanahu wataala annabin Allah ne fa aka ce kace qul a'udhu birabbil nas annabin Allah ne ce kace qul a'udhu birabbil falaq kafin a saukar mu manzon Allah da wannan surorin manzo Allah ai an jarrabe shi dan anauga cewa ashe Allah yana iya jarrabar kowa a rayuwa sihiri akai wa manzon Allah ya kama annabin Allah sihiri akai wa annabin Allah kuma ya kama manzon Allah sallallahu kuma annabi ya kwanta mai da lafiya ashe min babi aula ka dage da wannan addu'ar kuma malaiku suka zo suka yi masa ruqya kuma ya samu lafiya kuma karanta wa'annan surorin sai ya ce to ga magani ka nemi tsarin Allah ka nemi tsarin Allah da wa'annan da kulaquzan kakkai wasa da karanta su in ka tashi da safe to karanta uku ikhlasi uku falaki uku nasi uku da ikon Allah sai dai kana tadirewa kana bajewa eh a tai ba a ga ba a ganin karshen ka saboda Allah na tare da kai musamman ba kuma in ka zo da za ka kwanta irin su a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaqa kame mai taso uku amma mu yanzu ina kawai salula ta hana mu azkar mutum yana zuwa kawai daga nabige sai ka sai ka sai ai a bige da kake mai ka huce shi yasa dan da nan da an kama kowa sihiri ya kama shi kowa saboda babu azkar kawai jikin mu sake yake babu mai ka mai ba jikin sa protection babu mai ba jikin sa kariya wani ba ma sai kawai kambun baka ma sai ya baki kawai sai ya sai abin nan kin mutu to saboda kare kanka ka zamanto kana kana yawaita at-ta'awizat yawaita addu'a da yawaita neman tsarin Allah subhanahu wataala gashi manzon Allah yana roƙa ma al-Hasan da Husayn kullun da yake ce musu wa'izukuma bi kalimati llahi tama min kulli shaytanin wahama wa min kulli ainin lama min ash-shaytanir rajim haka manzon Allah yake karanta musu ina neman tsarin Allah da kalmominsa masu cikakku ya kare ku daga dukkanin sharri ka karanta ka karanta ma ayanka so da yawa in aka neme ka ba a same ka ba to abun yake iya koma ga ga yara ka dage ma za ku dinga ja musu kunne su dinga karantawa dan akwai rauni gare su malaci to kaga addu'a da kuma neman tsari bi manzilati silah matsayin su matsayin makami ne ka san yanzu karhin soji gaba da bindiga sako sai daga san soji da bindiga ita ce karfin sa to haka kai ma mai imani karfin al'amarin ka shine shine addu'a da neman tsari wasilahu bi zaribihi la bi haddihi faqat eh addu'a abin nan me yake suna silah makamin bi zaribihi da da kaihin sa gaba ɗayan sa la bi haddi ba kaihin ba kadai a sau lokaci har har bayan yana aiki eh yanzu takobi misalin ai ba ciki kawai ke aiki ba har wajen ma yana aiki ko kowanne da aikin da yake yi لا ما التي لا بحده فقط فمتى كان السلاح فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا عافة فيه والساعد ساعد قوي والمانع مفقود حصلت به الكناية في العدو أدك لوكacin da makami ya zamanto cikakken makami babu illa a tattare da shi eh don akwai bindiga a hannunka babu kaltushe me amfanin ta na'am bindiga a hannun soja babu kaltushe me amfanin ta to kaga bata cika silahul tam ba ko to as-silahut tam makami cikakke wanda babu aibi tare da shi was-sa'idu sa'ilun qawi wanda yake rike da makamin shi kuma mariki ne gwani ne a wajen iya sarrafa wannan makamin wal mani'u mafqud kuma abinda yake hana makamin yayi amfani an gusar da shi to haslat bihi nikayatu fil adu wato sai a samu dacewa da bada kariya akan maki idan mutum yana rike da makaminsa cikakke sannan kuma ka iya sarrafa makamin don ko an baka bindiga ka tushe maka yi halbawa ba kaga ba ta da amfani ko to amma idan ka iya halbin ga bindigar ga kaltushen ga kuma kwarewa sannan kuma duk abin da zai kawo matsala ta kattai aiki to an gusar da shi to kaga abokanan gabanka ko abokin gaba to sai dai ya hakuri ba yadda eh da kai haka duk lokacin da mutum ya rike addu'a duk lokacin da mutum ya rike addu'a ya kiyaye lokutanta ya kiyaye ladabinta da kuma abinda Allah yake da bukata yana shi Allah a ciki to sai makiyansa sai da su dinga kallo kana karantawa ta'awizat kullun sai da a ganin ganinka kana ci gaba a rayuwa malace wa mata takallafa wahidun min hadhihi as-salasatu takallafa at-ta'thir daga lokacin da ɗaya daga cikin ababen nan guda uku aka samu jinkiri ba ɗaya daga cikin ukun nan ma'ana makami bai cika ba ko kuma wanda yake sarrafa makamin bai iya bai iya bai kware ba wajen sarrafa makamin sannan kuma akwai abun da ke iya sanya wannan makamin yayi amfani to malace ta'assa takhallafa ta'asir sai amfanin makamin ya ya yayi tasiri sai mala sai yake bada tasiri sai zamanto ma'ana idan mutun yayi addu'a shi bai kware bai bai doki salo na addu'a ba yayi kai tsaye bai yabi Allah ba Allah na son yabo bai fadanci gaban Allah subhanahu wataala ba bai lallashi Allah subhanahu wataala ba ba wani aiki da gabatar na kwarai kawai shikenan kawai haka kawai mutun yana karewa sallar ya Allah mu dai ka ba mu kudi Allah ana tayyiba da mu ba kaga irin wannan ba kaga bai dauki hanya ba bai bai kama hanya ba zai shekara dubu yana addu'ar ba ta tasiri saboda bai kama bai kama hanyar ba ko to malai yake cewa فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح idan addu'ar da mutum ya amfani da ta ba ta- ba ta kirki ba ce jabo ce kun san akwai addu'a jabo hukumai za akwai addu'a jabo Eh, ai mun karanto hadisan da aka danganta da annabi da ba su inganta ba to cikin komi ma akwai addu- akwai jabo eh yanzu yanzu in ba kai hankali ba in ka dauko yan gargajiya dama maka arme ko ka shiga uku eh kawai sai a taka ji ana ta Allahumma allif bainahu wa baina Allahumma allif bainahu wa bainaha kama allafta baina Fatimata wa Ali sai ga rasa abu ina ya Allahumma allif bainahu eh, me yake kama allafta baina Musa wa Safiya Eh, ina ya samu wannan abun a hadisai ko da ifi babu wannan abinda annabi ya karanta sigan ma ba za a yi ba sai ga kawai a tashi dai an tashi an abun nan bukatar dai a nan bala canji a a sa aljihu to kaga addu'a akwai ingantacciya akwai kuma da bata bata inganta ba daga daga annabi sallallahu alaihi wasallam aw da'i lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi fi du'a ko kuma mai addu'a bai hada zuciyarsa da halshensa ba abinda ke zuciyarsa ya sha bamban da abinda ke saman halshensa a wajen addu'a aw kana samma mani'u min al-ijabati ko kuma a can inda an ce samma bi ma'ana can eh ai wannan kalmar ta ne mita a cikin alqur'ani kalmar samma so nawa na'am kalmar samma ta ne mita a alqur'ani ina muhaddata so nawa biyu da ina da ina so uku ne kalmar samma cikin qur'ani so uku ce na farin akwai cikin suratul abasa ko eh muta'im samma a can Allah ya ce a yana kenan sama da bakwai aminu amintacce ne wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira ta uku fa shara aha wa az barakallahu fika wa azlafna samma al-akhir ba su da tauri cikin qur'ani babu ta hudu to malaki ta au kana samma mani'un min al-ijabati ko kuma can akwai abun da yasa ke hana karban addu'a ko cin haram eh in mutuna cin haram duk da zai addu'a Allah ba zai karba ba daga kaka tara dukiyar mutane ta haramun kawai ramadan ya zo ka haye jirgi ka tayi umara ka ce Allah zai wallahi Allah bai ba a karba eh ba ba ta tahiya dole sai kai kai kamar da inna Allah ya amurkum an tu'addil amanati ila ahliha ba yadda za a yi mutum ya ci zali ya karbi Allah Allah ya bashi ba yi bashi to a- kaga cin cin haramun daga cikin abin da ke sanya a addu'a mutum ta ki karbuwa ko kuma gaggawa ce kai mu dai mun ta roƙon Allah dai mun ta roƙo har yanzu dai na kasa hada miliyan guda na ta roƙon Allah wata kila miliyan in aka baka ba alkhairi bane gare ka to malace lam yahsil al'asr har abada in aka samu addu'ar bata inganta ba sannan wanda ke yin addu'ar bai hada zuciyarsa ba da halshensa sannan kuma akwai abin da ke hana addu'a an karban addu'a kuma ya ce har abada ba zai samu tasirin addu'ar ba ma'ana ba za a samu biyan bukata ba jama'a mun fahimta haka ana bukatar duk lokacin da za ka yi addu'a ko lokacin da za ki yi addu'a to ki lura cewa addu'ar da za ki yi amfani da ita ta tabbata daga bakin annabi Muhammad sannan kuma ki hada zuciyarki da mi da halshenki sannan kuma ki nisanci abinda ke jayo Allah yake karban addu'ar mutum sai fasali wanda yake doke da bayani mai girman gaske shine fasali akan abin da ya shafi ilakar addu'a da kaddara akwai kaddara kuma akwai addu'a mun karanto a baya cewa a kaddar addu'a tana mayar da kaddara ko ko kuma ta juyar da ita ko kuma su tarkici har zuwa lokacin da Allah ya ga dama to ma ce wa hahuna su'alul mashhur anan fa wannan gabar akwai wata tambaya shahararriya sananniya wa huwa anna al mad'u bihi in kana qad quddira lan yakun buddun min wuqu'ihi cewa abinda mutun yake zai roka shine al mad'u bihi abinda mutun zai roka in kana qad quddira in har Allah ya kaddara shi lam yakun buddun to ba makawa min hukui sai ya abu abinda mutun yake roko in har Allah ya kaddara masa zai wakana to ba makawa sai ya wakana da shi da'a da'a da'a bihi al-abdu aw lam yad'u bawa ya roki wannan abun ko bai roka ba wannan wata mas'ala ce wanda wasu daga cikin malamai suka suna kore al-akhdhu bil asbab cewa riko da sababi ba sai mutun ya riko da sababi ba ma'ana wai a fa'intar su duk abinda Allah ya kaddara zai same ka ko ka roki Allah ko baka roki Allah ba wannan abin sai ya samu ko kun fahimta sawa'un sa'i wa in lam yakun quddira lam yaqa in kuma Allah bai kaddara maka ba abu kuwar wannan abun to ba zai faru ba sawa'un sa'ala al-'abdu am lam yas'al yas'aluhu bawan ya roka ko bai roka ba in Allah ya ce ba za ka samu ba to ba za ka samu ba ko na ka roka ko mun karanto a baya cewa addu'a tana kawo abinda tana tana ja tana gudda kaddara kaga kenan kamar akwai akwai tunka da walwala a azantar to shine malam zai walwale saboda kad ka zauna baka addu'a da wasu suna kafa hujja da cewa ai ko annabi Ibrahim lokacin da aka jefa shi cikin cikin wuta mala'ika jibril ya zo wajensa yace masa me kake da bukata yace in dai wajenka ne ban da bukata in har a wajenka ne ban da bukata sai ce to ka roki Allah mana sai ce ai Allah ya san halin da nake ciki da haka annabi Ibrahim bai addu'a ba malaman hadisi suka ce wannan gaba dai labarin ƙarya ne bai inganta ba eh zuki ta mallace ƙarya ce aka danganta wa annabi Ibrahim annabi Ibrahim ayin kalura Qur'ani cike yake da addu'o'in annabi Ibrahim ko gashi a bakara ya roki Allah subhanahu wataala a cikin suratu Ibrahim ma ya roki Allah a ra'ad ma ga addu'ar annabi Ibrahim daka ita addu'a ana son mutun ya ya zamanto mai yin addu'a to fa zannatu ta'ifa mace sai wasu daga cikin wasu wasu wasu tawaga wata kungiya ta tsammani sihhat hada as-su'al ingancin wannan zancen cewa kakka dawo da kanka yin addu'a eh in ka in Allah ya kaddara sai ka samu sai ka samu in kuma Allah bai kaddara ba to ko ka shekara kana addu'a ba za ka samu ba wasu suna tsammanin wannan zancen gaskiya ne to fatarkati du'a sai suka bar addu'a ba sa ma roƙon Allah subhanahu kasa akwai da su ba su roƙon Allah ma kwata kwata sai suka bar addu'a wa qalat sai suka ce la fa'idata fiha ita addu'an ba ta da ma wani amfani saboda abinda Allah ya rige ya rubuta maka to ko ka roƙa sai yawa ko ka roƙi Allah ya tsare ka sai yawa sai yawa kana kanka sannan kuma abinda Allah bai ce ba ko ka roƙa ba zai bayar ka ba daga to miye amfanin yin addu'a kaga wannan wata falsafa ce da ake so a juyo mutane tunani game da barin roƙon Allah subhanahu wataala kuma shi Allah ya ce a roƙe sa Allah yake cewa ku roƙe ni ko zan karba muku innal ladina yastakbiruna an ibadati jahannama dakhirin kaga ashe yin addu'a na ibada ne ma ko kamar mun karanta a baya malai yake cewa eh wa haula'i ma'a farti jahlihim wa dalalihim wa'annan fa masu wannan tunanin tare da tsananin jahilcinsu da kuma batarsu suna cikin mafi tsananin jahilci jahilci ya musu riga da wando har da hula ya yi kaka gida a zuciyarsu da kuma ƙwaƙwalwarsu sana kuma ga suna cikin bata ba sa fa'inta mutanaki duna suna ciki suna tinka da walwala a zancensu duk mai wannan ra'ayin cewa addu'a ba ta da amfani to wannan daƙiƙi ne jahili ne sakayenka mota ne sannan kuma kwatacce ne bata bayyananniya sannan kuma a cikin zancensa akwai tinka da walwala fa idza tarada mazhabihim fa inna tarada mazhabihim ay mazhabuhum yujibu ta'til jami' al-asbab domin tafiya akan mazhabarsu yana roshe gaba ɗaya rike da sababi idan mutun ya riko akan wannan mazhabar to kamar yana gusadda yana roshe al-akhdh bil asbab to malam sai ce bare a musu raddi ta hanyar ilimi da hankali kasan wani lokaci kai mutum raddi ta hanyar hankali ya bi ka kawo masa ayat qur'ani akwai wanda in ka shekara kana karanta masa qur'ani bai fa'inta amma in kai masa ta hankali kai masa gwari gwari dalla dalla billa billa sai ya gane ko kun bayyana akwai wanda su waje musu wa'azi ba a ba karanta qur'ani ba sai ka karanta aya ko hadisi ba a'a kai musu wa'azi da ka sai su fa'inci zancen ina ba da kun fahimta yau gashi wani wani mutun yazo wani samari matashi yazo wajen annabi yana bude gaba yace annabi so nake ka bani damar na je in yi zina ba abin da nake shawa sai zina sahabbai har za su kai duka gare shi za su doshe shi sai annabi yace ku bude masa ku bar shi yanzu sai yazo wajen manzon Allah san ya zauna annabi ya ga ya natsu sai ta masa wani yanzu zaka so a yi zina da mamanka yace ina Allah ya kiyaye ai ban fata to kaunar kafa yace ina bai shawa bai fatar haka bai so yayar kafa bai matarka sai da annabi ya kare masa karatu a hankalce sai ce ai wanda zaka yi zina da ita matar wani ce ko uwar wani ko diyar wani ko kaunar wani kaga ba a tarauta masa aya ba don wala ta karbu zina ba ta aiki a nan bai gane ta baya fahimta amma sai ka ce to yanzu kaddara wanda za a yi mahaifiyarka ce buhari buhari kenan to sai ya fahimci karatun ashe babu kyawu sai ce to annabin Allah roƙa min Allah sai manzo Allah ya bugi kirjinsa sai ce wallahi sai da na mutu sai da yazo ƙarshen rayuwa duk duniya ba abin da tsira kamar zina kaga baya karanto mai aya ba ko hadisi eh za a yi karatu ne a hankalci sai malam ya musu raddi a hankalce sai ce to fa idza kana ash-shabaw fa yuqalu li ahadihim za a ce da wanda ya gaskanta wannan zancen in kana ash-shabaw war-ray qad quddira laka fala budda min wuqi'ihima akalta am lam ta'kul to in haka ne eh koshi ta hanyar cin abinci ko kuma koshi ta hanyar sharwa shine ash-ray ya ga ce ar-ray shine mutun ya sharuwa ya ji ya koshi ash-shabaw kuma shine koshi ta hanyar cin abinci shi yasa daga cikin sifa ala wazni fa'alan wanda ya koshi sai a ce masa mi shab'an koshashe wanda ya sha ruwa ya koshi kuma sai a ce masa mi rayyan eh ma'anar rayyan wanda ya sha ruwa ya eh shine ma'anar rayyan sifa ce ala wazni fa'alan mun bayyana to idan koshi ta hanyar cin abinci da kuma shan ruwa qad quddira laka fala budda min wuqu'i ma Allah ya kaddara maka ba maka wasai sun wakana gare ka akalta am lam ta'kul ka ci ko baka ci ba ka ci ko baka ci ba ma'ana in dai da gaske ne kai addu'a ko baka yi addu'a ba abinda Allah ya rubuto maka zai faru gare ka ko kuma abinda kake roƙon Allah in Allah ya kaddara ba zai same ka ba ba za ka same shi ba to sai a ce shi ma koshi shi koshi ai sai an take koshi ko to sai mutun ya daina ci ya daina shan ruwa sai ya jira Allah ya kusar da shi kun bai karatu eh tunda addu'a ko ka roka ko baka roka ba abinda Allah ya kaddara shine ai Allahul mahfuz Allah ya rubuta koshinka ta hanyar cin tuwo da kuma shan ruwa to shikenan sai ka daina cin tuwo ka daina shan ruwa sai ka jira ka ji ka koshi kaga kaga kaga ai wasu raddi amin a hankalce kenan ko sai ma ce wa in lam yuqaddira lam yaqa da haka in ba kaddara maka ba koshin to ba zai ba zai ba zai wakana gare ka ba akalta am lam ta'kul ka ci ko baka ci ba ina ba ta mu fahimta wa in kana alwaladu qaddira qaddira laka in ko dan da samun da Allah ya rubuta maka zaka samu da to fala budda minhu ba makawa sai ka same shi وضعت الزوج والأمة أم لم تضع kai kwanciya da matarka ko baka yi kwanciya da ita ba tunda Allah ya rubuta cewa zaka samu dan da sai ka zo da yin aure maganar kenan ko eh magana eh wannan shine magana ta hankali eh tunda Allah ya rubuta kai an rubuto maka a lauhil mahfuz cewa zaka samu dan da zaka samu diya to shi ka ce to tunda da mun ko kai auren ko baka yi auren ba dama iyan tunda Allah ya rubuta maka sai ka same shi sai ka yi auren ka sai mu gani kana samun landan mun bai cika ratun yin auren ko kuma kwanciyar da matar al-akhz bil as hanyar samun mice ce dan cin abinci hanyar samun miye ko shi shan ruwa hanyar samun kusan da kishirwa ne ko to haka ita ma addu'a hanyar samun biyan bukata ce mun bai cika ratun shine abinda malam yake so ya ya nuna muna sai ke ta wa illam yuqaddir lam yakun in kuma Allah bai kaddara maka samu dan ba in ka tara mace 100 to baka samu dan dan saboda Allah bai rubuta maka ba fala hajata ila tazawuj wa tasarri da haka babu bukatar sai ka sai ka yi aure ko sai ka samu ka nemi sadaka at tasarri sadaka babu bukatar mutun sai ya nemi koyan ga ya aji aka sai mutun ya zauna wansa kawai ya jira Allah ya saka masa ma'idatan minas samai eh ko kuma ka jira ai maka irin na na na Maryam uwar Annabi Isa eh kai ma annalaka haza kaga hankali ba zai dauka ba ko to ai a ƙarshe malam malam yake cewa wahalun majar da kuma makamancin wannan ai da makamancin wannan sai ka auna kiyasi a wannan cewa tunda Allah ya rubuta sai kai kuɗi to ka zauna ka bar ta hiya kasuwa eh kawai kakka bude shago kakka kasa komi sai ka jira kawai su zaka suna zawa impossible to haka ita ma addu'ar kaga tana da matsayin ta kenan shi al-akhdhu bil asbab la yunafi at-tawakkul riko da dogaro riko da da sababi zai sanya mutunya ya gusa da tauhidin sa a bal ma la budda bil akhdh bil asbab dole sai ka riki sababi yadda ka san e ba ta yiwa kana zaune baka da lafiya kace a'a kawai kai Allah ke bada lafiya kuma ka dogara Allah zai baka lafiya kuma baka shan magani kaga wannan hauka ce wannan sakar kana jin yau kace a'a ai Allah shine yut'imuni wa yusqini go shike ciyar da ni shike sha da ni to kai ka jira Allah ya turo abincin ka ci ko kai ka ji ka koshi kaga ba zai yi ba kenan ko ba zai yi ba dole sai ka dole sai ka buƙaci abincin kuma ce fa hal yuqalu hadha aqilun aw adami malai yayi tambaya yanzu ku ake tambaya ku masu karatu sai malai ce wannan zancen da muka faɗa shin me hankali zai iya faɗar haka ko kuma dan mutun jinsin mutun zai iya faɗin wannan cewa kawai ko kai aure ko ba kai aure ba tunda Allah ya rubuta maka dan da sai ka same shi ko ka ci ko baka ci ba tunda Allah ya kaddara maka sai ka koshi sai ka koshi este me hankali zai iya faɗan wannan ko kuma mutum sai ce bal balil haywanul bahim ma ce hatta dabba al haywan al bahim dabba take bata da hankali mafqurun ala mubasharatil asbab ita kanta Allah ya gina ta akan riko da sababi allati biha qawamuhu wa hayatuhu saboda da wannan sababin ne yake a mutum yake tsayuwa akai kuma yake rayu akai bi ma'ana labudda bil akhdh bil asbab dole sai kai riko da sababi mutum ba zai zauna ba haka shi kadai eh yace kawai a'a babu babu sababi kawai shi kawai ya ya riko da akwai an samu lokacin a Misra an samu so ta aqida maso ta aqida a shekarun baya suka fito suka ce ai babu akhzu bil asbab mutum ba ma sai yayi addu'a ba saboda shi Allah shine ke a komi ta ka jira Allah shi ma komi in suka kana ta kasuwa ce wancan kafiri ne saboda mi kana ta hiya kasuwa saboda bai yarda ba Allah ke bayarwa in ka sha in baka da lafiya kana shan magani sai ce a'a bas yarda ba Allah ke in ka sha masa ce baka yarda ba Allah ke warkarwa shi kuma shi Allah shine ya sanya shan maganin hanyar samun waraka in kuma mutun yana cewa a'a maganin ne ya warkar da shi ba Allah ba to kuma wannan shirka ta cikin cikin tauhidi wannan ya sanya sarkin wannan lokacin a Misra sai ya sa aka kame su aka kai su gidan kwasu har ma aka so a yi filmekinsu sai suka hana a ɗauki shehinsu yake suna da shehi wanda yake yake ba da kariya ana kiransu albarmawiya shehinsu yana ba su suna ba shehin kariya suka tattare a ƙarshen da gaba da aka tattara yan iska aka cikin gidan kwasu saboda sun kare ta ƙur'ani sun kare ta ƙur'ani wannan ya sanya sai aka hana musu abinci to gidan kwason sama da ƙasa ne etaji ne to waɗanda ke saman sai suke tausaya musu in aka musu abinci sai su zuro musu abincin to wannan hosheyi sai ya ƙara girma da kuma ƙara gyara rawaninsa cewa ai wannan na cikin karama ni ta hosheyi eh saboda ma kaga yadda Allah ya saka mu annabi Isa ma'idatan minas sama'i to mu ma Allah ya saka mu da ma'idatan minas sama'i ko kun fahimta a ƙarshe dai aka hukunta kan kashe su shine mafi a'ala saboda za su kawo shakku a cikin a cikin rayuwa da haka in ka dibi tarihin annabi take ke riko da sababi manzon Allah baya wasa da da riko da sababi daga ciki misallai ubangiji yake cewa washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin kaga washawirhum fil amr in al'amari ya taso na rayuwa to kai annabi kai shawara da sahabbai wannan da Allah ba riko sababi bane kaga ana son a zauna a tattaura saboda a kama makamashi tace in ka tashi zartar da al'amari to ka dogara ga Allah subhanahu wataala abu nabi Allah ya ce wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl ku tana dama makiya wa'iddu lahum fi tattali ku tare da gare su mastata'tum iya gurgudan ku min quwwatin na kayan yaki e iya gurgudo ku tana da kaga wannan Allah yana karanta da mu me al-akhdhu bil bil asbab dan Allah ya ga dama to ai ba sai an ba sai an an tana da kayan yaki ba ko ba a cewa su Usman su ciyar su Umar su ciyar sai dai kawai a fito wajen yakin ko kuma musulmi su yi nasara amma sai Allah ce a'a a fita da ni ta kubba a gyara a shirya abu na uku Allah da kansa ya kira masu imani ce ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum fanfuru thibatin aw infuru jami'a kaga khudhu hidrakum ana ku yi taka tsantsa me ake nuna wana riko da sababi sannan kuma ka dibi tarihin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zai tafi gari zai tafi zai hijira ayyush annabi ya bar garin Madina a Makka na'am da dare cikin dare ko to ai wannan duka cikin al-akhzu bil bil asbab ne kuma da kakin ya fita sai da zo gidan Abubakar ne Siddiq a lokacin da ba a saba ganin manzon Allah a nan ba ya iske manzon Allah da ya iske Abubakar Siddiq da iyalinsa har yace wa yace wa Abubakar kai musu umarnin su tashi sai yace manzon Allah iyalina ne sirrinka annabi sirrina ne kuma sirrina sirrin su ba za su iya bayyana sirrinka ya Rasulullahi ba annabi ya nemi tagu aka nemi aka nemi Abdullahi bin Urayqit aka yi jinga da shi aka ba sa kuɗi aka nemo taguwa duka wanda an ga dama da Allah ya ga dama kawai babu akhdhu bil asbab sai manzo Allah ya bai fito garin da sahi kawai ya ce ma Abu Jahal to kai Abu Jahal mun yi Madina ko ku baita amma sai aka rike sababi saboda ana buƙatar akai akai akai da wata manufa sannan kuma kadibi kissar Annabi Yaqub da ƴaƴansa lokacin za su je kasar Misra wajen sayan abinci su 11 ƴaƴa guda 11 za su zo Misra sai musu nasiha yace ya bunayya wa ya bani la tadkhulu min babin wahidin وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت kaga wannan al'akhzu bil aslab ne iyansa guda 11 suka kamo hanya za su tafi misra sai ce to ga wasiya ta la tadkhulu min babin wahidin kada ku shiga kofa daya in aka ganku iya mutun guda masha Allah kuma tasa jarumai haka to bakin mutane zai yawa akan ku kaga al-akhzu bil asbab kenan ko tace to wadkhulu min abwabin mutafarriqa shiga kofofi daban-daban tace amma wa ma ughni ankum min Allah min shay ban iya ban gwalatar da ku game da abinda Allah ya kuta abinda Allah ya kaddara zai wakana da ku sai ya faru da ku jama'a ya faru ko bai faru ba ai rike su aga ce kun yi ayyuta haliru innakum lasariquna ko abinda Allah ya rubuta dai ya faru duk da nasiha da shi baban yayi abu na gaba mahaifiyar annabi Isa lokacin da naƙuda ta zo mata a asratu maryam fa jaa hal mahadu ila jiz'in nakhla qalat ya laitani mitu wa kuntu nasiyan sai Allah ta mi fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sai aka ce wa huzzi ilayki تساقط عليك به تساقط رطبا جنيا wannan kalmar da Allah ya amfani da ita ana nihin al-akhsu bil asbab ne lokacin da naƙuda ta zo mata ta tayi da na san take gurin ina ma ta mutu ina ma a ce mutuwa ta yi da wannan abun ya faru da ita lokacin da ta haihi yaron sai ya kira ta aka kira ta da kasanta kar ta ji tsoro a ƙarshe sai ta ce ki girgiza itaciyar dabino kaga da Allah ya ga dama sai ya turo mata da biyon daga sama ko amma saboda an nuna maka cewa kakka zauna baka motsi eh sai kai rubul sau in baka da lafiya je likita sai ka roki Allah ya baka lafiya talauci ya maka yawa kama kasuwanci ka sa Allah ya ka ta addu'a kana son ka zama malami to rike littafai dan in an tara maka maktabat in baka baka ya zama malami ko dole sai ka dole sai kai karatun to sai ka sa Allah gaba cikin cikin al'amarin naka annabi lutu shi ma ai Allah yayi umarni da ya rukun sababi Allah ce fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahad wannan al-akhz bil asbab ne lokacin da Allah ya so ya halakar da mutanen garin sai Allah ce wa annabi lutu ya kama iyallansa ya bar gari da dare to me yana barin gari da dare kaga akwai hikima a ciki rikon sababi kenan annabi Musa shi ma Allah ta bace masa yabar ya abun nan wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttabi'un Allah ya ce masa kabar ka ka ka ja bayuna ku bar gari cikin dare in Allah ya ga dama kawai sai Allah ya ce masa kabari da sahi fir'auna na gani kika ita amma saboda al'akhzu bil asbab sai kuma aka fita cikin cikin daren to da jama'a kaka zo na baka riko da baka riko da sababi Allah subhanahu wataala ya dace da mu malai yake cewa fal hayawanatu aqalu wa afham min haula'i alladhina hum kal an'am duk mai irin wancan tunanin to malai yake cewa watan alhayawanat dabbobi aqalu sun fisa hankali wa afhamu sun fisa ba'intar karatu da rayuwa min haula'i alladhina hum kal an'am daga wayancan fiye daga wayancan su kamar dabbobi ashe duk wanda yake tunanin cewa addu'a ba ta da makami game da abin da Allah ya kaddara kai addu'a ko baka yi ba abin da Allah ya rubuta zai same ka to wannan dabbar ya fi shi hankali jakin gidansa ya shi shi fa'intar karatu ya bisa gane Allah subhanahu wataala ko kun bayyana kazar gidansa ta fi shi nagarta da wayo a rayuwa sakare yake tafiya a cikin duniya balhum adallu sabila mace kai kudai jik da kyau sun fi da jakkai da dabbobi wata bacewa akan hanya Allah subhanahu wataala ya dace da mu kuma naga malam Jabir na tashi tsaye da alamu lokaci yayi anan ya kamata mu kwana insha Allah sai kuma wani sati mu dora akan bayanin dai har yau alakar addu'a da kaddara ya akwai alaka mai karfi tsakanin addu'a da kaddara kakka wasa da yin addu'a kuma kaddara da Allah ya kaddara maka zai waka da amma addu'ar tana amfani Allah subhanahu wataala muke roko da ya sanya mu wanye wannan duniyar lafiya kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shiga muna cikin al'amuran mu baki daya ya Allah kai ne wanda idan aka roƙa kana karba kuma Allah kai kace a roƙe ka Allah ka san mu ka san bukatun mu Allah ka san mu ka san bukatun mu babu da wani karfi da dubara sai kun kai ya Allah Allah kai muke riko dare da rana Allah ka biya mu bukatun mu na alkhairi Allah ka iya mun abin da ba ma iya kawo nan mu Allah ka iya wani abin da ba ma iya kawo nan mu ya Allah wannan kasar kaga irin hali take ciki ya Allah kullum cike cikin kai hare hare ake ya Allah duk wanda yake da hannunsa a wajen kawo hari a cikin wannan kasar ya Allah ka kawo mana karshen sa a rayuwa Allah kai mana maganin sa Allah kai masa abin da ya dace da shi ya Allah in mun san sa ko mu san sa ba duk wanda yake ka gudunmuwa wajen a kashe musulmi da sojojinmu ya Allah ka sa su kasa inda suke ya Allah kai kake yi ba mu a iyawa ya Allah kai musu abin da ya dace da su ya Allah ka ƙara mana kwanciyar hankali da zaman lafiya ma'auratan mu baki dai Allah ka ƙara rayuwa a cikin zamantakewar rayuwar auren mu wa'inda ba su da Allah ka ba su mata na gari in mata ne Allah ka ba su mazaje na gari masu neman ƙari Allah ka taimake su ɗan kasuwa Allah ka sanya albarka a kasuwancin su Allah ka yi musu buɗi buɗi mai kyawu Allah ka sanya albarka a rayuwar mu Allah ka sanya albarka a zuriyarmu Allah ka sanya albarka a karatunmu Allah ka sanya albarka a iliminmu ya Allah ka cire mana gilli da hasara a zuciyarmu ya Allah ka cire mana gilli da hasara a zuciyarmu ya Allah ka taimake mu da taimakonka ya Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka iya mu da iyawarka Allah ka kare mu da kariyarka Allah ka taimake mu ka taimaki iyayenmu Allah ka jika su ka gafarta musu zunubansu mu ma Allah ka gafarta mana namu kurakuran ya Allah ka sanya aljanna ce mu kuma mu baki daya ya Allah ka sanya aljanna ce muku mun baki daya fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barika ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh